الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha uku ga watan rabi'ul awwal hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1448 daidai da 26 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar dai yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin jibois da ke cikin wannan unguwa ta tudun maliki a cikin birnin kano domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin littafin wato kitabu tauhid na babban malami a sheikh muhammad ibn abdulwahab rahmatullahi ta'ala alai wanda muke bin sharhin nan na fatihul majid na babban malami a doktor a kuma wannan shine darasinmu na 56 ko 56 kuma muna cikin babi na biyar wato babin da yake magana game da fayyacewa da kuma sake fito da ma'anar kalimatu shahada kalimatu tauhid kalimatu takawa kalimatu ikhlas wanda muna ta karanta ayoyi da suke ƙara fito da wannan babi sarari da wasu daga cikin hadithan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda darasin da ya gabata mun buɗe karatunmu ne da hadithi hadithin da imam bukhari ya ruwaito shi hadithin anas dan malik inda ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salasun man kunna fihi waje da halawatar imani abu uku duk wanda ya same su to ya samu ɗanɗanen imani ya zama allah da manzo ya fi so fiye da duk wanda ba su ba sannan ya zamto yana son mutum amma ba don komai yake son sa ba sai don Allah sannan abu na uku ya zamanto yana kin kafirci irin kin da yake yi na a wurga shi cikin wuta wannan hadithi ya sake fito mana da ma'anar mahabba wanda ƙaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce daga ƙaunar Allah ma'ana ƙaunar da ake wa annabi sallallahu alaihi wasallam daga ƙaunar Allah ne domin Allah maɗaukakin sarki shi ne ya nuna mana wane ne ma'aikin Allah ya nuna mana darajarsa da matsayinsa kuma ya nuna mana irin yadda yake a gurinsa bal ma ya bautar da mu da ƙaunarsa da haka kaga wannan yana nuna cewa in ka ƙaunaci manzan Allah Allah ka so shi sa ka so shi haka kuma ƙaunar mutum ya zamto wannan mutum kana ƙaunarsa ne don Allah to ita ma na daga cikin ƙauna ga Allah maɗaukakin sarki domin ƙaunar da kake wa Allah ita ta ja ka zuwa ga duk wanda ka ga yana ƙaunar Allah kuma kai ma kana ƙaunarsa duk da cewa ƙaunar da ake wa wani ba Allah ba ragaggiya ce tauyayya ce wato in an kwatanta ta da ƙaunar da ake wa Allah balma mai rauni ce ƙwarai in an auna ta da irin ƙaunar da muminai suke wa Allah wannan ƙauna da soyayya tana gaskatuwa ne idan ya zamanto wato abinda Allah maɗaukakin sarki ya fi ƙi ya zama kai ma kaƙi jinin wannan abu kaƙi shi kamar kafirci irin kyamar da kai kasan dai yadda mutum yake son kansa kuma ba kasafai yake fifita waninsa a kansa ba amma ya yadda ya fifita ƙaunar Allah da ƙaunar tauhidi a kansa ya yadda gara a jefa shi cikin wuta da ya shirka wannan ya nuna cewa ƙaunar da yake wa Allah ƙauna ce gangariya wadda take ba 'yar jabu ba wannan ƙauna da muke wa Allah maɗaukakin sarki ta ɗaramma dukkan wata ƙauna da wasu masoya da suka sarƙe a soyayya suke yi wa ababen ƙaunarsu domin ƙaunar Allah maɗaukakin sarki ba ta da kini kamar yanda ba ta da misali ga duk wanda wato ya sarƙu da ita ƙauna ce da take gabatar da wato wanda ake ƙaunar a kan rai akan dukiya akan iyalai da yaya balma ƙauna ce da take hukunta cikakken ƙasƙantar da kai da risinawa da girmamawa ga shi wanda ake ƙauna ɗin ba iya nan ba da kuma tsantsanta ɗa'a zuwa gare shi da kuma sallama masa zahiran wa batsinan irin wannan soyayyar ba ta da kini ba a yin ta ga sauran ababen halitta kowane ne wannan abin halitta komai girmansa komai matsayinsa komai darajarsa a gunka ba a yi wa Allah kishiya a soyayya ba za ka so wannan abin halitta irin san da kake wa Allah ba don haka ne duk wanda ya raba soyayya tsakanin Allah da waninsa a irin ƙaunar da Allah kaɗai ake wa irinta shi ake kira mushirki ya yi shirka ya yi shirkul mahabba kuma irin wannan shirkar na ƙaunar da ake wa Allah ya tsaga ta biyu ya ba wa wani abin halitta rabi ya ba Allah rabi irin wannan in mutum ya ya zama mushiriki kuma irin shirkar da Allah ya ce mutum ya mutu ba zai gafarta masa ba wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah har zuwa ƙarshen ayar da muka karanta a ƙarƙashin wannan gaba mun karanta wani hadithi cikin ainihin wato sahihu muslim hadithi na 23 daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa duk wanda yace la ilaha illallah sannan ya hada ta da kafurcewa dukkan wani abin da ake bautawa ba Allah ba haramun ne a taba dukiyarsa haramun ne a taba ransa haramun ne a taba mutuncinsa kuma hisabinsa yana wurin Allah subhanahu wataala ya zama ma'asumu dam walman dukiyarsa ta zama tsararriyar dukiya jininsa ya zama tsararren jini haka abi malik al-ashja'i radiyallahu an shi ya karantar da mu wannan hadithin wanda imamu ahmad a cikin musnad ɗinsa ya kawo mana shi da wani lafazin man wahadallaha wa kafara bima yu'badu min dunillah haruma malu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah dukkan waɗannan hadisan suna sake tabbatar da tauhidi da kuma kafurcewa shirka wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar wa mutum imani alal mu'allif rahimahullahu ta'ala wa hadha min a'zami ma yubayyinu ma'ana la ilaha illallah wa'annan jawabai dan uwa da kaji suna daga cikin manya-manyan abubuwan da ke bayyanar da ma'anar kalimatu shahada kalmar la ilaha illallah fa innahu domin yanda sha'anin yake lam ya ja'ali talaffuza biha asiman liddami wal mal wato bai sanya furta wannan kalma kadai ya tsare jinin mutum da dukiyarsa ba bal ba ma wannan ba wala ma'arifati ma'anaha ma'ana fadhiha wai sanin ma'anar wannan kalma ta la ilaha illallah da furta ta kadai wai wannan kadai bai isa ya sa jinin mutum ya zama tsararre da dukiyarsa ba bal malai ce ban da wannan ma walal iqrar bidhalika wai yin iqrari da kalmar shahada ga sanin ma'anarta ga furta ta ga iqrari da ita yadda da ita wai wannan kadai bai mai da mutum ya zama jininsa tsararre dukiyarsa tsararriya bal ka ajiye wannan magana wala kaunahu la yad'u illa Allah wahdahu ko da ku bawa ya zama ya kasance baya kiran kowa sai Allah wahadahu shi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wannan kadai wai bai isa ya tsare jininsa da dukiyarsa babbal kabar wannan ma la ya harumu maluhu wa damuhu wannan bai sa dukiyarsa da jininsa ya haramta ba hatta yudhifa ila zalika har fa sai ya hada tare da wa'incan abubuwan alkufra bima yu'badu min dunillah dole ne sai an yi wannan taskiya da tasfiya ne dole wajibi ne sai mutum kuma ya kafurce ya yi baran-baran da duk wani abin bauta wanda ba Allah ba da aka furta ta kadai ka ce la ilaha illallah a bakinka amma baka kafurce wa abin da ake bauta ba Allah ba har yanzu baka zama musulmi ba har yanzu jininka da dukiyarka ba tsararru ba ne wai idan ya zamto ba iya furtatan ba ma ka san ma'anarta ka yadda da ita amma fa ba a ji ka kafirce ba ka yin fada da duk wanda ya kafirce mata duk wanda yake daukan haƙƙin Allah yana ba wani ba ka da matsala da shi ba ka ganin bekensa to wannan kai kanka takan ba za ta iya tsi maka amfani ba ba za ta tsare ma dukiyarka ba ba za ta tsare maka ainihin wato jininka ba wai lallai koda ka faɗi kalmar shahada ka yadda da ita a zuciyarka ka san ma'anarta kana ainihin aiki da ita to sai kuma ka sake nuna cewa kai kam ka kafurce da dukkan wani abun bauta wanda ba Allah ba karka ce to ai dama bana bauta kowa sai Allah eh an ji amma tauhidin ka har yanzu bai zama tauhidi ba sai kuma ka ce ka kafurce wa duk wani abin bauta wanda ba Allah ba shi yasa kalmar in ka fahimci sentence din abinda take magana kenan da haka dan ka ce illallah ka tsaya iya nan ba za a karɓi wannan tauhidin naka ba ai shi sa farko sai da aka ce fara korewa sannan ka tabbatarwa mai haƙƙin haƙƙinsa shine Allah shi sa la ilaha ai korewa ne duk wani wanda ake bautawa ba Allah ba ya shiga cikin la ilaha shi ba Allah ba ne sai kuma ka dakace illallah in ka gana kira in ka gana yi addu'a in ka gana yi ibada Allah kaɗai na yi wa to wannan sai a gamsu cewa jumla ta cika ka kafurcewa duk wani wani abin bauta wanda ba Allah ba ka kuma tabbatar da bauta ga Allah to shi kenan shi ya samala yake cewa ba in shakka idan mutum ya yi shakka akan haka aka ce to yanzu ka ce ba ka bauta wa kowa sai Allah to kuma ka kafirce wa duk wani abun bauta wanda ba Allah ba sai ka ce to ok shakka kake yi sai bala ya ce idan mutum ya yi shakka auta wa kafa ko ya tsaya kan katanga shi ne tawakkofi an gane ko ya turje ya tsaya aka ce to ka ce la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah yanzu ka yadda Allah kaɗai kake bauta eh yanzu duk wani wanda ake bautawa wanda ba Allah ba ka kafurce masa sai ka ce to zan ɗan yi shawara za ka yi shawara shi yasa sai ce fa in shakka aw tawaqqafa lam yahrum malu wa damu shi ma in kun ganshi ku buge shi in lokacin da kuka fito jihadi na yakar waɗanda suke shirka ko kuka haɗu da irin wannan na kan katangar to shi ma kusa shi a cikin layinsu domin shi ma jininsa ba tsararre ba ne dukiyarsa ba tsararriya ba ce fayalaha min mas'alatin ma ajallaha kai wace irin magana ce wannan mamakin girmanta wannan kalma ta shahada ka yi mamakin girman wannan magana wa ya lahu min bayanin wani irin bayani ne wannan ma auzahahu mai matukar bayyanar da gaskiya wa hujjatin wace irin hujja ce wannan ma a halil munazi'i da tafi ƙarfin mai jayayya ya yi mata gardama wace irin kalma ce wannan wace irin hujja ce mai yankan hanzari wanda ta fi ƙarfin wani mai iya jayayya ya yi mata gardama intaha qultu na cewa hadha huwa sharɗul musahihu wannan shine sharaɗi mai ingantawa li qauli la ilaha illallah wai la ilaha illallah ɗinka bata inganta ba ko wani sharaɗi wanda shine in ka faɗe shi ko ka yarda da shi shine zai tabbatar da ingancin la ilaha illallah ɗinka fala yasihu qauluha faɗinta baya inganta biduni hadhihi al-khams ba tare da waɗannan abubuwa guda biyar ba allati zakaraha al-musannifu wa'inda al-musannif mawallafin littafi rahimahullahu ta'ala ya ambata aslan tun da farko qala ta'ala ubangiji ta'ala ce wa qatiluhum ku fayake su hatta la takuna fitnatun har sai an waye gari babu sauran shirka da take kasancewa a ban ƙasa wa ya kuna dinu kulluhu lillah addini tauhidi bauta ta zama ga Allah ne shi kadai da haka Allah madaukakin sarki ce wa qatiluhum ku yaki wa'annan kafiran hatta la takuna fitnatun har a wayi gari babu sauran fitina wace mecece fitina ashe in kana cewa in baka san fitina ba to fitina ita ce shirka ba a samu wata fitina a bayan ƙasa ba da ta kai shirka kaga kashe-kashen nan da ake yi kaga sace-sacen nan da ake yi kaga taɓargaza da zinace-zinacen nan da ayyukan ta'addanci kala-kala da ake wallahi ba su kai shirka ba wallahi waɗannan laifuffukan da kake kallo masu dama-dama ne a wurin Allah sama da shirka ba su kai shirka babu fitina sama da aga wasu suna bauta wa wani ba Allah ba wannan babban fitina ce babu fitina sama da aga wasu sun ɗauki haƙƙin Allah sun ba wani wannan fitina ce in kana neman ainihin fitina in ji Allah ta'ala ya ce wannan ita ce fitina haka fitinar mutum da iyalansa fitinar mutum da mutanen unguwa mutum da mutum ai wannan duk fitina ce mai sauki ai fitina da tafi kowace zama bala'i da Allah maɗaukakin sarki ya darkake al'ummomi da yawa saboda ita ce shirka da haka Allah ta'ala ya ce ai ta faman yin jihadi har sai an kakkaɓe shirka daga doron ƙasa wa ya kuna dinu kulluhu lillah addini gabaki ɗayansa ya zama na Allah ne ya zama duk wanda zai yi bauta Allah yake bautawa duk wanda zai yi roƙo Allah kaɗai yake roƙa al-anfal aya ta 39 wa Allah ta'ala ya kuma cewa faqatulul mushrikina ku yaki mushrikai haythu wajadtumuhum duk inda kuka same su wa khudhuhum ku kama su wa hasuruhum ku tsare su wa qa'udu lahum kull marsad ku toshe musu kowace hanya kar ku basu su fice Allah ta'ala ya ce ayi tara tara a kame mushrikai a karkashe na kashewa a toshe dukkan wata hanya da za su gudu in ji Allah madaukakin sarki fa'in tabu amma idan suka tuba menene tuban suka yi imani suka daina shirka shi ne fa'in tabu fa'in tabu in sun tuba sun ce yanzu sun daina shirka za su tabbatar da haƙƙi ga Allah shi kaɗai wa ƙamus salata in sun tsai da sallah wa atawuz zakata in sun ba da zaka fa kallu sabilahum ku kyale su ku fita harkarsu dama abin da ya sa kuka jazare da su shirka ce abin da ya sa kuka jazare da su rashin yin sallah ne rashin ba da zakka ne amma yanzu sai suka dawo ai dama baƙin shaksiyarsu kuke ba aƙidarsu ce ba kwaso shi yasa za ka ga addinin musulunci yana gaba da kai jiya amma a yau za ka iya zama ɗaya daga cikin masoyansa ita gabar ba wai shaksiya ba ce wai ba ana ƙin mutum ba ne don shi baƙi ne ko don shi ɗan najeriya ne ko ɗan afirka ne ko don ɗan kaza za a iya ƙin wanda aka haife shi a cikin ƙwaryen maka ga gidansu ga ɗakin ka'aba in yana shirka na fata gane za a iya ƙaunar bakin mutum irin ɗan kenya saboda tauhidi ga balarabe mai gashi mai kyau ga dogon hanci ga kyawun sufa amma ka ji ba ka sansa saboda ƙazami ne mushiriki ne amma ga wani kamar ɗinya bawan Allah sai tauhidi ka ji wannan shine dan uwanka ka ji kana kaunarsa musulunci kenan shi yasa yace babu bambanci tsakanin farar fata da bakar fata balarabe da baubawa manzo Allah yace illa bi taqwallah in ba haka ba ka duba yadda sahabbai suka rikide suna zama auƙida tana zama iri ɗaya sai ga bilal mutumin habasha sai ga salman alfarisi suhaib al-rumi za ka yi ta jin ire-irensu duk suka zo aka haɗe guri guda ba bambanci da kagansu akwai launin fata akwai launin yare akwai launin yanki akwai launin ƙasa duk aka kawar da wannan kalimatu shahada ta hada amma akwai waɗanda suka a wajen jihadi su suka yi ajalin iyayensu saboda tauhidi ya raba annabi sallallahu alaihi wasallam mutane nawa cikin danginsa ya zama babu alaka ta yanke saboda ba tauhidi da haka Allah maɗaukakin sarki ce faƙatul mushrikina mashirikan nan da aka ce fa a karkashe su ba wai ta'addanci ba ne don yawanci za a dinga cewa wai ai musulunci ya ce a yaƙi taimakonsu ake yi a yanzu mutumin da ya zo da gulando ko ya zo da gyambo da Allah in ya je irin wajen asibiti ɗin nan ba ce ake waɗannan masu wanke gyamban ba su da tausayi ba in suka yi tausayi za ka warke shi sa Allah ya samar da irinsu yanzu irin masu ɗaye wutan nan mutum ya ƙone a ce sai an sutale wannan fatar gaba ɗaya in aka samu masu tausayi ba rurewa gurin zai ba za ka warke sai an samu wani ya ɗaɗɗaye ta yana ja kamar yana jan ainihin abin nan a ce kai wannan wannan abin nan sai sannan mutum zai samu lafiya da aka wayannan mushrikan bakin su ake wasu ake yi wannan layin da suka kama wallahi in aka yaƙe su suka dawo musulunci in an je lahira sai sun gane shi mu masoyansu ne taimakon su muka yi domin suka tafi a wannan shirkar wallahi in suka haɗu da Allah abin ba kyau na fata an gane da aka yaƙar su yaƙa ce ta ƙauna da san su dawo su dawo kan hanya shi sa Allah ya ce ku yaƙi mu shirikai haisu wajen tuɓo mu inda kuka same su sannan Allah ya ce wa khuzuhum ku kakkama na kamawa sannan wa hasuruhum ku tsare na tsarewa wa qa'udu lahum kull marsat amma sai Allah ya ce fa in tabu ai dama fadan ba wani fada bane na na kabilanci ba ba fada bane na launin fata ba fada bane na kasanci mm fada ne na addini yaki ne na aqida aqidar ce wanda mutum yake tare da ita gurbatacciya ce marar kyau ce ba zai hadu da Allah lafiya ba sai ake so a raba shi da ita a sa mai aqida safiya to kuma ka'idar dan adam dama al insanu adu ma jahila shi mutum ko da yaushe zai ta faɗa da abin da ya jahilta ran da ya gane kuma sai ga sai yafi kowa zakalkalewa akai annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawa sun sha wahala amma waɗanda suka karɓi addinin da suka gane shi sun rike shi da wasa ba da wasa suka yi shi ba suratul tauba aya ta biyar amara bi qitalihim kar ka manta ubangiji ta ala shi ya halicce su huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir kuma da ya halitta ɗin sannan ya ba da izinin a yaƙe su kai me naka ciki ba kai kai su ba ba kai ka halicci mahalicinsu ne ya ce ba su kyauta masa ba sun ɗau ya halicce su ba wanda ya yi masa shirka wajen halitta su ya azurta su babu wanda ya masa shirka wajen azurta su ya ba su dukkan ababen more rayuwa amma sun ɗauki haƙinsa suna ba wani akwai azzalumai sama da su ka ɗauki haƙƙin wani ka ba wani wannan ba zalunci ba ne da aka duk mushiriki haƙƙin Allah ya ɗauka ya ba wani shi sa Allah ce ba mafi zalunci sama da su saboda su zaluncin ma su ubangiji ta'ala suka yi wa sai Allah ta'ala ce a dada su kan hanya haƙƙi na a dada shi zuwa ga mai shi ai ƙauna ce da haka Allah ta'ala a mara biki talihim shi sa Allah ya ce a yaƙe su hatta ya tubu har su tuba mina shirki daga shirka wa ya su a amalahum su tsantsanta ayyukansu lillahi ga Allah shi kadai ya zama suna bauta Allah kadai wa yuqimu salata su ci gaba da tsaye da sallah kamar sauran musulmi wa yu'tu zakata su bada zakka fa in abau an zalika Allah ya ce in suka tubure suka ce su fa ba haka ba aw ba'dhihi an zalika ga barin barin shirka suka ce su ba ba za su daina shirka ba ba za su tsaye da sallah ba ba za su ba da zakka ba au ba'adhihi kai ko wani sashi cikin waɗannan abubuwan suka ce ba za su yi ba qutilu a yaƙe su ijma'an wannan ijma'i ne na malamai wa zakara ibn kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsir qawlihi ta'ala ibn kathir rahimahullahu ta'ala yayi ambata cikin tafsirin faɗin Allah ta'ala kad aflaha man tazakka wanda ya tsarkaka ya more ya rabauta wace irin tsarki tsarki na wanka soso da sabulu a wanda ya tsarkaka daga shirka ba tsafta sama da mutum ya zama mai tauhidi ba kazanta in a cikin gulbi kake kwana amma amma ba kana kana hada Allah da wani kazami ne kai baka da tsafta ina fata an gane shi yasa Allah ta'ala ce innamal mushrikuna najasun amma za ga duk kayan tsafta kayan detergent da wayar duk daga kasu suke yowa amma Allah ta'ala ce innamal mushrikuna najasun saboda shirka wato kazanta ce wanda take ma'anawiya ba hisiya ba to kuma wato wato wato kazanta ma'anawiya to ai ta fi muni sama da hisiya na fata gane da aka sai aka ce kada aflaha man tazakka wanda ya tsarkake zuciyarsa babu shirka a cikin ta Allah ta'ala ce ya rabauta ibnu kathir sai ya kawo hadisi wajen fassara wannan aya suratul a'la aya ta 14 faƙala sai ya ce ƙalar hafizu abubakar nirrazi al-albazar ya ce alhafiz abubakar nirrazar ya ce haddasa abbad ibn ahmad wasaƙa bi sanadihi an jabir ya koro isnadin daga jabir bin abdullah anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam man zala ce kada aflaha man tazakka qala man shahida allah ilaha illallah wa khala'a al-andada wa shahida anni rasulullah shine ma'anar kada ablaha man tazakka kada ablaha man tazakka ana nufin wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ya tumbuke bautata wa duk wani wanda ba Allah ba sannan ya yadda ya shaida ni manzon Allah ne to ya tsarkaka wannan koda ana ganin sa wani a sha'asa a gabara mai tsafta ne domin yana da tsarkin zuciya wannan hadithin albazar ya fitar da shi da ibn marduya da wato daga jabir dan abdullah wa fi sahih muslim ana abi hurairah radiyallahu anhu marfu'an hadithi yazo cikin sahihu muslim daga abi hurairah Allah ya kara masa yadda hadisin marfu'i ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce umirtu an uqatila nasa an umarce ni na yaki mutane waye ya umarce shi Allah maɗaukakin sarki ce an umarce ni in yaƙi mutane hatta ya shahadu Allah ilaha illallah kar in daina yaƙi kada in ajiye kan sakali har sai mutane sun shaida babu abin bauta daga siyasi Allah wa yu'minu bi kuma sai sun yi imani da ni wa bima ji'tu bihi kuma sun yi imani da abin da nazo da shi fa idza fa'alu zalika manzo Allah yace idan suka aikata hakan asamu minni dima'ahum sun tsare jinanansu daga gare ni wa amwalahum sun tsare dukiyoyinsu illa bi haƙƙiha sai abin da ya shafi haƙƙin dukiya wa hisabuhum ala Allah ta'ala hisabin abin da suke cikin zuciyarsu wannan kuma yana wurin Allah nahnu nahkumu bi zahir wallahu yatawalla sarair mu da zahiri aka ce mai amfani boyen kuma sirrin zuciya wannan mu bar wa Allah wannan hadithin muslim ne hadithi na 21 wa fi sahihain hadithi ya tabbata cikin sahihain bukhari da muslim hadithi bukhari hadithi na 25 muslim na 22 an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma su yadda cewa haƙiƙa annabi muhammadu manzon Allah ne wa yuqimu salata su tsaye da sallah wa yutu zakata su bada zakka fa idza fa'alu zalika in suka aikata hakan to yaƙi ya ƙare asamu minni dima'ahum sun tsare jinin su daga gare ni wa amwalahum sun tsare dukiyoyin su illa bi haqqiha sai abin da ya shafi haƙƙin dukiya wa hisabuhum ala Allah kuma hisabun su yana wurin Allah wannan shine ruwayar da Imam Nawawi ya kawo maka cikin arba'un an-Nawawi wa hadhani al-hadithani waɗannan hadisai guda biyu tafsirul ayataini suna fassara maka ayoyin nan guda biyu ayatil amfali aya da ta zo cikin suratul amfal wa ayati bara'a da kuma aya da ta zo cikin suratul bara'a duk mun karanta su sune wanda muka karanta da zuwa kada ajma'al ulama malamai sun yi ijima'i ala anna man qala la ilaha illallah akan cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah walam ya'taqid ma'anaha amma bai kudurce ma'anarta ba a zuciya walam ya'mal bi muqtadaha baya aiki da abin da ta kunsa annahu yuqatalu shi ma a yake shi waga mutum yana cewa la ilaha illallah amma manzo Allah ya ce a yake shi shi sa suka ce lokacin da sayyidina abubakar ya yaƙi mutane bayan rasuwar annabi sallallahu alaihi wasallama ai musulmi ne ashe kaga kenan musulmi ana iya yakarsa in ya sauka daga kan shoulder da haka kenan in mutum yana faɗin kalmar shahada a baki amma abinda ta kunsa baya yi ma'anarta bai kudurce ba wannan har yanzu bai zama musulmi ba saboda kan an tashi maganar a yaƙi mutane har sai sun ce la ilaha illallah yana ciki domin ba furta ta kadai ake so mutum yayi ba lalle ba labudda ya kudurce ma'anarta ya kuma yi aiki da abin da ta kunsa in ba haka ba annahu yuqatal shi ma za a iya yakarsa hatta ya amala bima dallat alai har fa sai in an ga yayi aiki da abin da wannan kalma take nunawa minan nafi na kore bautar duk wani wanda ba Allah ba wal isbati da kuma tabbatar da bauta ga Allah qala abu sulaiman al-khattabi rahimahullahu ta'ala abu sulaiman al-khattabi rahimahullah yana faɗa fi ƙaunihi game da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatilan nasa an umarce ni na yaƙi mutane hatta ya ƙulu la ilaha illallah ma'alumun wannan abu ne sananne annal murada bi hadha abinda manzo Allah yake nufi da haka ahlul ibadatil awthan ma'abota bautar gumaka duna ahlul kitab banda ahlul kitab li'annahum yaquluna la ilaha illallah domin ai su suna faɗin la ilaha illallah sun mayu ƙataluna sannan duk da haka ana yaƙarsu wala yurfau an humus sai kuma ba a ɗauke takobi a kan yaƙarsu za a ci gaba da yaƙarsu domin faɗinta da suke yi ba ta sa sun ɗayinta Allah da ibada ba suna yin shirka tare da suna faɗata wa ƙala alƙadi iyad yana cewa ikhtisasu ismatil mali wan nafsi biman ƙala la ilaha illallah keɓantar ko keɓance tsare dukiya da rai game da wanda ya ce la'ilaha illallah ta'abirun bayani ne anil ijabati ilal iman game da amsawa zuwa ga yin imani wa annal murada bi zalika abinda ake nufi da haka mushrikul arab ana nufin mushrikan larabawa wa ahlul awthan da ma'abota gumaka fa amma gairuhum amma wa'anda ba mushrikan larabawa ba wayanda ba masu bautar gumaka ba masu bautar gumaka ba mimman yuqirru bit tauhidi daga wayanda sun tabbatar da tauhidi fala yuktafa fi ismati wai wannan wato yadda da tauhidin kadai wai bai wadatar ba wajen tsare masa tsare masa jini da dukiya bi qauli la ilaha illallah dan kawai ya faɗi la ilaha illallah idza kana yaquluha fi kufrihi in ya zamanto yana faɗin ta amma yana cikin kafircinsa tun yana la'ilaha illallah amma yana bauta wani ba Allah ba wannan ya kaga la'ilaha illallah ta saba ta da fa'ida domin ba ta hana shi yin abin da ake so ta hana shi ba ta hana shi ba in ta hamula khasan wa ƙalan nawawi yau imamun nawawi ya ce labudda ma'a haza min al'iman labudda ma'a haza ai ma'a kalimatun shahada sai fa tare da kalmar shahada nan an haɗa bi jami'i ma ja'a bihin rasul da dukkan abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zo da shi kama ja a fir riwaya kamar yadda ya zo cikin riwayar wa yi uminu bi wa mai maji itu bihi sai kuma fa sun yi imani da ni sun kuma yi imani da abin da na zo da shi wa ƙala shekul islam shekul islam rahimahullahu ta'ala ya ce lamma su ila an kitalil tatar lokacin da aka yi wa shekul islam ibn taimiyya tambaya game da yakar mutanen tatar gashi a zahirinsu musulmi ne amma kuma yana cikin wato fatawar da shekul islam ya bayar na a yaƙe su to da aka tambaye shi ya za ka ba da fatawar a yaƙe su bayan kuma mutane ne wanda suke musulmi faƙala kullu ta'ifatin mumtani'atin an iltizami shara'i islam zahira min haula il qaum aw ghayrihim fa innahu yajibu qitaluhum hatta yaltazimu shara'i'ahu wa in kanu ma'a dhalika natiqina bi shahadataini wa multazimina ba'd shara'ihi kama qatala Abu Bakr was sahabatu radiyallahu anhum mani zakka wa ala hadha ittafaqa al fuqaha ba'dahum Sheikhul Islam yake cewa abinda yasa aka ce za a iya yakar tatar yace kullu da'ifatin dukkan wata jama'a mumtani'atun an iltizami shara'i al-islam da taqi aiwatar da shari'o'in musulunci ta bin shari'o'in musulunci na zahiri na sarari min ha'ula ilkaum daga irin waɗannan mutane au gairihim ko wasu ba su ba fa inna ya ji bukitalum wajibi ne a yanke su duk mutumin da ya ƙi aiwatar da shari'o'in musulunci duk mutumin da ya ƙi bin dokokin musulunci a zahiratu waɗanda suke sanannu bayyanannu daga mutanen tatar ne au gairihim ko daga wasu mutanen ne ba tatar ɗin ba ma fa inna ya ji bukitalum wajibi ne a yake su hatta yaltazimu shara'i'ahu har sai sun dawo sun aiwatar da shari'o'in Allah wa in kanu ma a zalika duk da cewa tare da hakan fa nadiki na bi shahada ne suna furta kalmar shahada wa multazimina ba'd shara'ihi kuma suna aiwatar da wasu daga cikin shari'o'in Allah amma duk da haka aka ce ya halatta a yaƙe su kama qatala Abu Bakr was sahabatu radiyallahu anhum mani'iz zaka kamar yadda ka san bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar radiyallahu anhu da sahabban da suka mara masa baya dukkaninsu sun yaƙi waɗanda suka hana zakka domin bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu akwai waɗanda suka ce su sun daina ba da zakka dama shi suke batun da ya bar duniya sun daina ba da zakka sayyidina abubakar ya daura damarin yaki ce wallahi sai yake su suna la ilaha illallah suna sallah kawai ɗaya cikin shika-shikan musulunci suka ce su ba za su yi ba sun daina amma sayyidina abubakar ya jagoranci rindina bataliya akan aje a yake su har ma wasu cikin sabai suke ganin mutanen nan musulmi ne suna salashe wannan yana nuna ma ashe ana iya fada da mutumin da yake kilemin musulunci ya sauka da kan hanya dan kaka zo ka dinga to ya mutane ya za ku dinga fada junanku shi ma musulmin musulmi ne dan uwanka a in musulmi aka ga ya fandare ko ya sauka daga kan musuluncin ko yana yin wani abu da ya warware musuluncin sa a wajibi ne a mai da shi kan doka da oda na fata an gane wajibi ne a mai da shi kan doka da oda domin ga na abubakar wa'inda ya yaka mutane ne wa'inda suna sallah kuma sun yi imani amma cewa suka yi sun daina ba da zakka wasu cikin sahabbai ma da suke gani ya zaka yake su ce wallahi duk wanda ya raba tsakanin sallah da zakka sai na sai na yake shi yace wallahi idan igiyar daure dabba suke bayarwa lokacin annabi yana raye yanzu suka ce ba za su bayar ba ne ce na rantse da Allah sai na yake su akan haka dan a nuna maka cewa shi musuluncin duka ake so ka yi ba zaɓi son ka bane ka waru wanda ya ma daɗi wani wanda baka so kawai ko kuma ya maka wahala ko kana ganin bai dace da kai ba ko bai dace da wayewa ka ba ka ce bari ka ajiye shi a fatu minu na bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd Allah ya ce fa ma jaza'u man yaf'alu zalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashadil azab wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun an bayyanta ko wa ala hadha akan haka ma ittafaqa al-fuqaha malaman musulunci duk sun hada akan haka mutum yace bai yarda da wani abu cikin rukunan musulunci ba za a iya yakarsa ba'dahum bayan sahabbai qala fa ayyuma da'ifatu duk wata kungiya ko jama'a imtana ad an ba'd salawatil mafruḍa da take yin wasu salloli na farilla kawai mutum sai aka samu baya yin sallar la'asar na san akwai wanda bokaye sun hana su sallar la'asar sallar da ta fi haɗari ma sallar la'asar hafizu ala salawatu was salatul wusta wa qumu lillahi qanitin wadda Allah bayan ya ambaci sallolin ma ya ware ta da ambato wai ita sai kawai wani ja'iri mushriki zai ce ka daina la'asar sai ga mutum zai azahar zai magariba zai isha zai asuba ma ya daina la'asar saboda duniya wadda ta fi haɗarin wadda za ka haɗu da Allah wato wadda za a haɗa ka da Allah da hujja to sai a ce ka daina yin ta da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya ƙi yin sallar la'asar akan lokaci ma aikin sa ya rushe duk wanda ya rantsuwa da ƙarya wato da Allah akan ƙarya bayan sallar la'asar faqad habit amadu amma kawai da suna da collaboration da bok da da aljanu da sauran abu irin wannan abubuwan na shirka sai ya ce mutum a ɗauke masa sallah da aka ku ba ku gane ma baya yi ba sai da duk yanda zai koyi na cikin ku da an kira sallar la'asar za a ga ya yan dabaru ya bar gurin kawai sallar la'asar aka ce daina yi to da haka in aka samu wata jama'a ta yin wasu salloli guda biyar ɗin na farilla amma sai aka samu wasu mutane ba sa yin wata sallar za a iya yakasu a kan haka au siyam ko azumi a ga mutane da ramadan sun tafi sabon gari suna cin abinci haka za a kyale su ba abin da hizba take yi ta je ta kamo su daidai ne musu hukunci mai tsanani tun ana ramadan ya ƙi yin azumi awul hajj ko aikin haji duk da cewa malamai sun ce in mutum ya ki zuwa aikin haji a bashi da Allah amma ka fara fa inna Allah ganiyun anil alamin amma in ya hana zakka a kwata da karfi na fata an gane yawa saboda aikin haji wannan fa'idar shi kadai zai samu amma zakka akwai mutane da za su fa'idanta da yawa da haka ba za a ce a bashi da Allah ba sai dai ba gwamnatin musulunci akwai gwamnatin musulunci tara tara za a kama shi har ma akwai wani hadithi in ya inganta ma aka ce in an fitar da zakka kuma a kwace rabin dukiyarsa kwace rabin dukiyar wannan horo ne na fata an gane amma suka ce wanda ya ki zuwa aikin hajji a bashi da Allah aw anil tizami tahrimat dima ko kuma wato gabarin aiwatar da haramta jina ne zama kawai ba shi ya ganin alfarmar jina nan musulmi ya zai iya farma mutum ya kashe shi ya farke wannan ya kashe wannan awul amwal ko baya ainihin aiwatar da ka'idar musulunci ta haramta dukiyoyin haramta dukiyoyin mutane ka zai iya tsallakawa ya kwashi dukiyar mutane ko ya tsallaka ya sata ko wani abu mai kama da haka awul khamr ko giya awul maisir ko caca aw nikahi zawatil maharim ko aka ga ya auri kanwarsa shine zawatil maharim ya auri kanwar babarsa ko ya babansa wannan duk muharramansa ne to ba an akwai in akwai gwamnatin musulunci kasar musulmiya ba za a yi wannan shigantaka ba da aka da an samu mutum ya zama to ya zama irin haka za a iya yakar kaga kenan ana iya yakar yan ta'adda masu zubar da jinin mutane ya kasu ake in akwai gwamnati sahihiya ta musulunci ya kasu ake haka wayanda suke money laundry din nan ba a barin su a gwamnatin musulunci tun shi kaɗai kawai tattare kawai samun jagara ya kwashe dukiyar da mutum miliyan goma za su rayu shi shi kaɗai kawai ya zama tururuwa shi kaɗai ya kwashe abin da ya maka in an kwashi shekarunsu kuma lokacin da ya zata ma yana kan boda wajen shekara sa 60 ko 70 kaji mutum ya kwashi tiriliyan ko gidan ƙorwa zai kai su awul khamr ko mutum ya zamanto wato wato mai harkar kayan maye gwamnatin musulunci ba a bari ko ya bude wurare na caca ana yin caca ta irin ta zamani ga sunan wanda za ga yanzu nan zai ga mutum da miliyoyin kuɗi ya shigo ya ta abin nan jibi kuma ya koma a tatike shi ka ganshi kuma a kafa yana tafiya duk irin wannan akwai gwamnatin musulunci ya kasu ake au aniltizami jihadil kuffar ko kuma mutum yake aiwatar da yakar kafirai au gairi zalika min iltizami wajibati din ko wani haka daga cikin abubuwan da suke lazimi a aiwatar da su cikin wajiban addini wa muharramati kuma ko kuma lazimi ne a haramta su suna cikin abubuwan da musulunci ya haramta allati la uzra li ahadin irin ibadun da irin waɗannan wajiban da babu wani uzuri ga wani fi juhudiha akan yi musulsu in aka samu wani ya yi musun ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan ba a kyale shi ya ce giya ba laifi ba ne a sha ruwa ba laifi ba ne ya kamo mutum zai na fata gane autar kiha allati ya kafirul wahidu bi juhudiha irin waɗannan abubuwan wanda mutum zai iya kafurta da ɗaya daga cikin su in yace bai yadda ba mutum yace bai yadda da cikin sallolin na yace shi bai yadda da sallah asuba ba ya zama arne ya yi musun azumi ya ce bai yadda da ramadan ba ya fita daga musulunci ko ya ce aikin hajji nan duk wahala ne ba wani ba wajibi ba ne ba wani zancen aikin hajji shi ma ya fita daga musulunci ko ya ce zubar da jinin nan halal ne ko shaye-shayen nan da kan kayan maye duk ba komai nishadi ne cacan nan duk da ake ta yi kawai neman kuɗi ne ba komai duk wanda ya haka to ya halatta haram ke fa inna da'ifatal mumtani'a dukkan jama'ar da ta ƙi yin waɗannan abubuwa tuƙatalu alaiha ana yaƙar su akan waɗannan wa in kanan muqirratan biha ko da ta kasance wannan jama'ar tana furta kalmar shahada ta yadda da ita wa hadha mimma la a'lamu fihi khilafan bainal ulama malan ce wannan yana daga cikin gabar da ban san wani sabani ba tsakanin malamai akan wannan duk malamai akan haka suke qala wa haula'i 'inda al-muhaqqiqina qala yace wa haula'i 'inda al-muhaqqiqina laysu bughatan bal hum kharijun anil islam irin wayannan mutanen wanda za a ce mutum ya ki yin sallah ko ya ce bai yadda da sallah ba ko bai yadda da azumi ba ko bai yadda da aikin haji ba ko zubar da jini halal ne ko harkar maye ya halatta ko auren muharramai halal ne ire-iren waɗannan ko jihadi ƙarya ne ba dole bane ba wajibi bane to duk wanda ya yi musun waɗannan abubuwan to malamai mu haƙiƙai a wajensu lai su bugatan irin wayannan mutanen ba 'yan tawaye ake kiransu ba da hakan an tashi ba yaƙar su irin yaƙin 'yan tawaye ake musu ba bal hum kharijun anil islam wannan wayanda suka fita daga musulunci ne ana yaƙar su ne a matsayin ahlur ridda wanda suka yi ridda intaha qawluhu wa hisabuhu ala Allah ai Allah tabaraka wa ta'ala huwa alladhi yatawalla hisaba in mutum a zahiri ya furta kalmar shahada kuma yana ayyuka na musulunci yana sallah yana azumi dukkan abubuwa na activity na zahiri na musulunci ba wanda baya yi to wannan kuma ba a aike ni in je in yi masa hisabin abin da ya kudurce a zuciyarsa ba ba a aike ka ba su ba za ka ce ƙarya yake ba ba za ka ce imaninsa ba na gaske ba ne ba za ka faɗa ba saboda halla shakakta sadara ka tsaga kirjinsa ne ka tabbatar da imaninsa na jabu ne ya dai nuna a zahiri musulmi ne yana activity irin na musulunci to shikenan ka mu'amalance shi a musulmin wannan zuciya kuma hisabun ta yana wurin Allah da haka Allah ta'ala shine mai jibuntar hisabun zuciya fa in kana sadiqan idan mutum da gaske yake in an je lahira jazahu bi jannatin na'im sai Allah ta'ala ya mai sakayya da aljan wato aljannatai na ni'ima wa in kana munafiqan in ko dan kawai ya shigo cikin rigan musulmi ne ya walwala ya sakata ya wala a dinga zama ana sirri da shi ya san sirrin musulmi ya dinga kwashewa yana kaiwa waɗanda ba musulmi ba kuma dan ya sami immunity wato na zamansa immunity na samun zama cikin al'ummar musulmi wannan yasa ya furta kalmar shahada ashe a zuciyarsa munafiki ne to in ya kasance munafiki azabahu al'azab al'alim Allah ta'ala zai masa azaba mai raɗaɗi ranar tashin alkiyama wa amma fi duniya amma a nan duniya fal hukumu ala zahir hukuncin kowa ana yi masa akan zahiri karkace amma wani baka tsoron Allah sai dai aiki na rashin tsoron Allah yayi shi yasa kace mutum baya san Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadarin kalma ce mai hadarin gaske saboda in dai ba wasu abubuwa na zahiri ya bayyana na nuna rashin kauna ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba dan ya bata maka rai wannan bai baka lasisin ka jefe shi da wannan mummunar kalma ba ka ce mutum arne ne ko kafiri ne ba tare da wasu dawabit dokoki na musulunci da ake ganin duk wanda ya malamai sun ce ya kafurta ba da kafurta mutane ka ɗausaki wannan kalma mai nauyin gaske ka jefu mutum da ita ba a yi to da haka sai ya zamto zahirin ake kallo an ce mai ai hukunci da alal zahir faman ata bi tauhidi a ƙarƙashin wannan magana duk wanda ya zo da tauhidi walam yati bima yunafihi sannan bai zo da wani abu da yake kore tauhidin nasa ba zahiran a fili walta zama shari'a al-islami kuma yana aiwatar da shari'o'in musulunci da dokokin musulunci wajabal kaffu an wajibi ne a kame daga zubar da jininsa wajibi ne a kame daga taba dukiyarsa qultu sai na ce wa afadal hadithu hadithin ya fa'idantar da mu annal insana ashe mutum kad yaqulu la ilaha illallah zai iya cewa la ilaha illallah wala ya kafuru bima yu'badu min dunillah kuma ya zamanto bai kafirce da abin da ake bauta ba Allah ba falam ya ati bima ya asimu dama to in ko yi haka to har yanzu bai yi abin da zai tsare jininsa ba wa malahu da dukiyarsa tunda bai kafirce ya ce ya yi kalmar shahada amma bai kafirce wa duk abin da ake bauta ba Allah ba to wannan kalmar shahada tasa ba za ta tsare jininsa ba ba za ta tsare mar dukiyarsa ba kama dalla ala zalikal ayatul muhkamat kaman yanda ayoyi muhkamai masu bayyananniyar ma'ana wal ahadith da hadisai masu bayyananniyar ma'ana suka yi nuni akan haka insha Allah sai mu tashi qala al musannif rahimahullah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wassalamu alaikum wa rahmatullah